مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب أعوذني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لذريتي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجامعونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجامعونك فيها إلا قليلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جيا من قانا آية da Allah ya nuna ladabin da mata ya kamata su yi wajen ƙaunar Allah da manzonsa, irin shigar da ya kamata mata su yi domin su samu yardan Allah su kubuta gobe kiyama daga azaban Allah shine Allah ya yake gawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ayyuhan nabiyya Muhammadu annabinmu qul li azwajik ka gawa matanka ka san dama ake cewa me al-iyada bil tatbiq ma'ana shugabanci to da aiwatarwa ne amma ka zo kai shugaba kana surutu baka aiwatar da komi wannan shirme ne kamar shugabancin Najeriya ke za mu yi ba za yi za mu yi ko za mu kaza ba yi wannan shugabancin to Allah ya kiyaye mu da irin shugabancin nan to wannan shine shugabanci ana so kai abu ka faɗa ka aiwatar shi yasa Allah ya fara da manzon Allah ba wai kawai yace manzon Allah ka ga mata mutane ka ga a'a kulli azwajin ya fara da matansa ka fara shi a kanka don saboda leader leadership by example not by saying shi shugabanci da aikatawa ne ba wai faɗi ba kar ma ka yi wa mutum magana kai kai ka aikata ba ai shi ke nan ai action aikata abu ya fi faɗi don ga zama mai faɗi zai yi kai ta surutu mutane su san ka faɗi abin da za ka yi da abin da ba za ka yi ba amma abin da ba ka magana sai yi to ba wanda zai tumi yin ce ka ai ba kace za ka yi abu kaza ba ya kai abu kaza ka tsaya ai ba ka taɓa gaya musu ga abin da zai yi ba don wannan kai ci gaba da yi kawai su ganka to shine ba yaudara haka manzo Allah a lokacin da aka je ya zo ya shiga makka lokacin amul hudaybiyah kafirai suka ce ban baka visa ba ba za ka shiga ba ban baka visa na shiga makka ba suka tsaye da shi a wani waje da ake kiran shi hudaybiya manzo Allah sai ya tsaya wajen ya aika mun sai ta ba ni ba na zo in mumula ne kawai ko ba ba na son tashi hankali suka ce sam sam waya baka izini zuwa ka ga mana za ka zo kawai ka tuzo mutane a gaba ka zo ai in kana gadaran makka garin ku kare da kanka ka bari yanzu sai ka samu visa kafin mu ganka ba abin da manzo Allah bai ba suka ki har manzo Allah ya tura musu abin nan a waye da suna sayyidina Usman ibn Affan da da bani yake sayyidina Umar ka zo Umar ka je kai ja ka zama jakadan mu a wajen su domin ku tattauna da su sai na umar yace a a manzo Allah ni ban da dangi da yawa a Makka dan ka tura ni karshe ga ni da zafin zuciya ke ta da zuciya ne da su ji mun ciwo yace ka tura Usman duk ya bi mu dangi a Makka in ya je za su kare shi shine sai ya ka tura sai na Usman to sai na Usman da ya tafi a lokacin da ake zaton zai dawo bai dawo ba a lokacin shikenan sai shedan ya zo ya shiga siffar mutane ya zo yana cewa kaga an ba zai yi ku bar mana kan ku zo ku tayar mana kan ku ta ina ji an gani to dole ne mu yake karatu duk ma'aikatan wacce su uku da ya samun sa'a To shi ne sai suka tura Usman, sai na Usman ya tafi. Kwana biyu na uku bai dawo ba, sai ɗan ya zo ya shiga cikin mutane ya jayi an kashe Usman, an kashe Usman, an kashe To, manzo Allah sai ya ce, to tun da an kashe Usman, ina wanda zai je tare da ni mu ɗauko jinin Usman, mu ɗauko Usman fansa. To shi ne manzo Allah a ruwaya yake cewa ya ce ga hannuna na hagu yana hannun Usman ga hannu na na dama yana tare da ku wanda zai ba ni goyon baya to shine aka zaka suka ba shi hannu suna goyon baya shine wanda har Allah yake cewa laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara wa lima ma fi qulubihim wa anzala sakinata alaihim wa asabahum fatahan qariba to wannan shine a nan ne aka samu wannan me yake da suna aka samu wannan mubaya to sai ga Usman ya zo to shine malaman hadisi suke cewa tun da manzo Allah ya ce ga hannuna a hannun Usman shi dai baya so ya karyata maganar da ya ji tunda bai samu tabbaci ba amma ya nuna Usman ya san Usman bai mutu ba inda ya mutu ba zai ci ga hannuna akan hannun Usman ba to amma ka san babba ba zai rinda nuna mutane koyaushe kamar ya san gaibi ba a dan mutane sai su zo su ɗauki wani abu daban ai ta shirme manzo Allah ya guji din wayan abubuwa ya sa sai nuna abu ba abu ya zama dole ba zai nuna ba bai san me yake faruwa ba amma duk Allah yana nuna masa kafin abu ya faru to almuhim a irin wannan lokacin abinda muke so mu faɗa ɗin shi ne aikatawa ɗin da aka za ka yi agreement aka gama mai 10 point agreement ne mai bandu abin nan matsaya guda goma da aka gama sai manzala ya goma cikin haimansa ya ja mutane ku aske kawunanku ku sake rigunanku wanda ya zo da abin yanka ya yanka a nan mun gama umara mu koma kenan ba su yi ba ya faɗa da uku duk ba su yi ba ya yi fushi ya shiga kaimansa ya ce ai umma muhammadu sun halaka matarsa ummu salma ta ce ya faru na ba su umarni su kibi wani irin umarni gashi gashi sai ta ce manzo Allah ai kai ba kai ba kai ka aske kanka ka sake rigan ka kai ya ce a'a ka aske kanka ka sake rigan ka ka kyale su ka kawo da kanka tunda magana ya fito ya kira manzo mai ce ya aske aske masa kai sai kowa suka nuna aske kansu ya sake riga kowa ya sake to ka gani a ce kenan shugabanci da aikatawa ne ba faɗi ba kaga an faɗa din ba a yi ba amma da ya aikata aka aikata to ya sa kullum muke faɗa shugabannin mu sai yarda su aikata abu yanzu akwai abu ɗaya misali da ba shugabannin ƙasar nan suna cewa talakawan ƙasar nan ba su da kirki suna ba sa ba su da godiya wallahi ba haka bane shin mutanen Najeriya ba mu kai dabbobi hankali ba ne ai duk lalatan mu mun kai dabba hankali duk lalatan da muke da shi duk rashin kirki mu mun kai dabba hankali to ba ka gani dan bulani mai shekara bakwai takwas zai fita da shanu ɗari ya je ya yi kiwo ya wuce gaba kuma suna binsa ga sunan abore masu manya-manyan garza-garzan ƙagoguna zai wuce gaba ya kai su kiwo ya kai su wajen ruwa ya dawo da su ba ɗaya da yake saba masa yaro ne ga shi ɗan is a gaban su ya sandansa ɗin ma ya rike haka yana tafiya kun san me yasa su wayannan shanun sun lura wannan jagoran nasu yana tafiya daidai gwargwadon su ba daidai gwargwadon sa ba baya duban tsawon sa na yaro gajeren nan ba zai bi ta karkashin itaciyar da za ta yage mutu ba ba zai zagaya kuma inda zai kai su akwai ciyayi sosai ya sani inda zai in suka ci ciyayi inda zai saki kansu akwai ruwa ba zai yarda wani ya taɓa su ba shi yasa suka yarda suka bashi bi da shi ya yi musu fito mu in ana yi mana dabbobi ne mu dama kowa ne zai yi shugabanci ai ba kowa ne zai shugabanci ba su ba mu abinci a sauƙe mu siya su ba mu lafiya a sauƙe mu sai magani su ba mu shakka wajen zama a sauƙe su ba mu wutar lantarki a sauƙe su ba mu wannan a sauƙe su ba mu wancan a sauƙe shi kenan ne za mu yi ai ba kowa ne zai mulki ba su ci mulki shekara hudu ma ba ma so su yi shekara arba'in ba hudu wani hudu ake ji ba yanzu kamar su mamlaka yau shekara ɗari biyu gida ɗaya suke mulki a yi musu tawaye don suna yin komai suna ba da buƙatar da ake buƙata wani demokrasin ba me idan ana baka abinci ci da sha wani abu ne ci da sha an baka lafiya an baka karatu na dattatta an baka aiki ka gama karatu an baka an rike ta daidai wa daidai ƙasa ba tsangwama ƙasa ba tashi hankali ƙarfe uku na dare ka fitar ka tabi da kake so ka dawo inda kake so ka tafi kai kadai ka dawo kai kadai ba mai tsangwamar ka waye zai ce wani abu waye zai a Saudiya ba kana tafiya da mota idan motar ka ta yi fanto tsakiyar daji ba minti biyar za ka polisi ya mota ba wai dan ya kama ka ya tsaya yana kula da kai kai wani dan mota ka zo ta buga ma ko wani abu da daddare za su kunna mota su wil din nan su tsaya inda za su yi ci taranta in ba ka da sifiya taya amma kana da sifiya taya ba za su koma za su taimake ka ka canza tayar ka ka kama hanya ka wannan ya za ka wannan sarki za ka yi masa tawaye to wa kake so zai tsaro ta fiye da haka me kake so a yi maka fiye da haka eh kudin Saudi Arabia dala ɗaya riyal ɗari riyal dala ɗaya riyal uku da halala saba'in da uku yau shekara ni ne wanda na sani yau shekara hamsin arba'in da nawa ne 1976 today yau shekara nawa 1976 shi ne fari zuwa zuwa na haji 1976 zuwa yau har yanzu riyal shekarar arba'in da shida dala ɗaya riyal ɗari riyal uku da halala saba'in da uku nan har yanzu haka bai canza ba a lokacin Najeriya naira ɗaya dala uku naira ɗaya dala uku dalar Amerika uku tukun naira ɗaya yau naira ɗari biyar da tamanin dala ɗaya naira ɗari biyar da tamanin da Allah ba ha wannan ƙasar sun riƙe ƙasar sun riƙe ƙasar economic ɗinsu ba ƙari ba komai shekara arba'in da wani amma mu me ya tashi hankali yau ɗin na ka naira dubu ka ji wai an ce ma mudin shinkafa naira dubu jiya to wallahi karka kuskura ka kira naira dubu yau ka nemi naira ɗari ka ɗora kai ko hamsin in kaji ya zama dubu da hamsin in ka tafi gobe ya zama dubu da ɗari biyu sai dai ba za ka ci abinci ba ka dawo wannan wani tashi hankali a wannan hali suke cewa ba ma son su me yin sun yi abin kirki da me ba za mu son su mu ne duk za mu yi mulki ba za mu yi mulki ba amma shi ƙasa talaka ya samu abu biyar a wajen shugabansa ya ce ba kyauta kuma yake nawa ba ba ma neman kyauta su ba mu musiya amma da farashin da hankali zai ɗauka daidai abin da ruwan ajiyunmu zai iya su ba mu abinci da arha su kawo musiya da arha su ba mu magani ba mu ce su ba mu kyauta ba ba mu bukata su ba mu musiya mai arha amma magani mai kyau ba foda ba eh ba foda ba ba alli ba ba kyau ba a zuwa ce maka paracetamol ka je kana sha dan na maka kidin ka tafi a cewa duk magungunan da kake sha ne ba su da kyau ha akwai magani da ana da fara a uric acid na da na tafi masa na nuna dokta yace wannan maganin an daina amfani da shi a duniya yau shekara 60 billahi da dafa yace ya kasar ta fike amfani da wannan magani shekara 60 an daina amfani da shi to wa dole kidini mu toshe mu ta mutuwa ha an ce wai akwai nafda akwai wane ne akwai menene gashi nan dai gina body ba kamar wani abu amma ina aiki ina abin da ya kamata wannan shine abin don dan suna so su yi kyau gobe mu ma ba za mu tambaye su ba Allah ma ba zai tambaye su su ba mu abubuwan da na faɗa ne su ba mu ruwa nagartatta yanzu mu ba anan muna ganin tuwon wata ne ba ha wallahi wani yana da mu tuwon wata da muke gani anan su ne sil su menene din a Germany wanka ma ba ne ana Germany bai ba sai ku wanka ne bai da kyau ba ruwan ba ma wanka ne wallahi lokacin ya da ne ya ga dokta ne ya yi karatu a jami'a ɗan garinmu ne magwari ya yi karatu a jami'a wallahi ki damu ya ce wanka ba za a yi musu ba ya ce shi ne abu sai yau mu yanzu a nan ba sai wanda ya isa ba sai wani da wani duk yaushe duk yanzu cutar kidin ne nan kusa a na kuke ɗauka wannan shegiyar wata fiye watan nan da kuke sha wannan fiye wata da kuke gani kuke sha ba shi da wani amfani wallahi kusa maza kai ya fi fiye wata Allah shegiyar duk wash bohol a bakin kwatami an tona duka mita 25 kwatami in ya nitse sai ya kai mita 40 kafin ya rabu da ya yi bayyaki a ƙasa amma mita 25 yawa ta fito ba ku gani wani zai gane shi da ɗaki in kusa da ganye ne in kusa da kwatami ka ji shi yana wani in kana kusa da majema ka same shi yana wani jina ko ba haka ba ne kuna da duk yawata da yake kawo kuma ba wani jara da ake shirme ne banza nafdar ba gwamnati kudi kawai suke ne a kula da wannan lafiya a ba mu ruwa da gaskiya kana kashe mu da kwana mu bai kare Allah kwana mu ne bai kare ba mu ke mutuwa a ƙasar na yanzu duk zaman ku ne na wanda ya yi sarki ya walkar da kansa in kidin ya kama shi Allah babu babu duk ba mu san walkar da kanmu ba in kidin ya kama kuma kidin ya zuban fat yana kama kowa yara za ka ji kidin wannan kidin wancan kidin wannan menene kidin yanzu za ka muna ha abincin da muke ci duk ya isa abinci shinkafa ba a bari ya shigo kasar nan mai kyau ka je ka tambayi kowa ya shinkafar dan waje a kwatano transfer da mu yake zuwa Allah ba a sauke kobo ya ba sai saba ka je kwatano ka samu shinkafa an rubuta dan waje ana sai rafa kai da na sha zuwa kwatano ban gani ba da na ba ka ce ko haka za a sauke shi a rufe tamfon din a dore gam soja yana gaba ya fita bola wannan shinkafan ku ne ku je ku caca ba kasar ba matalauciya ba ce ta hana wani abu ne za a yi abu da kwan canta yanayi ka je kotunona ka je nijar da yamma duk na ji na ka je lume duk mota mai haiki ba ya je kan don zai ka kabar ga mutane tuwon kofu Allah mota ka daga sun gasu ta akwai inji za ka kwalli zai sai kemgisa ta yi bubu abin nan off the road duk budget din kudin gabaki daya kai na balma Allah ya kama gabaki daya din abin da za su amma su kula da talakawa ha ka je ka samu shinkafa ka gani mala'ika ba ku wani shinkafa sunan ka kula da dan kansa Allah an samu sunan mala'ika har talla da kamar da madara aka aka aka shayar da shi abu ne komai nagarta a tun fannin yanzu nan shi gambi ka je ka saya na kano ka je ka saya shi gambi kwatano za ka ga daban da yau ga shi sunan shi gambi ka zo nan kano a zo ka zo ka je ka saya gezra ana ce gezra ka je ka je kwatano ka saya gezra za ka bambanci kasa kowa zamba talaka zamba shugaba zamba malami zamba jahili zamba almajiri zamba kowa da zamba wani da masu nan an mace barwa kowa yana da zamba kasan nan balle malamai sun fi kowa zamba Allah duk wazi da suke ba na zamba domin haka dole mu koma mu dawo mu roki Allah Allah ya fidda mu daga irin wannan dan muna son mu ji dadi wallahi inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lam yakun Allah mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala an-nas hatta yughayyiru ma bi idan ba mu canza ba Allah ba canza mu yana hannun mu canji canji na gaske ba na canjin ruku ba ba canji daga sauki sauki a koma tashan a ba wani muna son koma next level na gaske din ba next level na APC ba to mu koma a mu koma ga Allah amma next level the worst level no ya yi wannan bin kulli azwaji ka gawa matanka wa banatika da ƴaƴanka mata wa nisa'il mu'minina da matan mu'minai yudnina alaihinna min jalabibihinna su jawo rigunan su su su rufe kawunan su har zuwa fuskar su zalika yin su haka nan adana shine ba mafi cancanta an yi ƙurafuna domin a san cewa su ‘ya'ya ne ba bayi ba ne, fala yi uzina, balle wani ya yi musu ɗangoma ya yi musu a rashin hankali, wa kanan bawu, ku sani Allah Ubangijinku, zafuran mai yafewa ne, rahiman kuma mai jin kai ne ga abin da kuka aikata ya kare. To yau Allah sai ya ci gaba da jan kunnen mutanen da ba sa bin Allah. su ne munafukai da mulkifun da wani kuma zuciyarsu da launi na imani mutane uku sai da Allah ya rantsa ya fara yace la in lam yantahi al munafiqun lamun anan lamun qasam yace wallahi Allah sannan ya akkada shi da inna sannan ya kawo inna harfu tawkid wan nasb yace la in wallahi wallahi Allah ban ya rantse kusa ba mu wasa Allah ban ya rantse yace da in lam yantahi idan ko ba su daina ba al munafiquna munafiqai wallazina fi qulubihim maradun da kuma waɗannan da suke da launin imani wanda suke da sauran cutan kafirci a zuciyarsu wal murjifuna da ɗan gulma murjif shine ɗan gulma wanda yana yada gulma a cikin mutane har kullum ka gaishe yana yada gulma yana ce abu kaza ba kuma bai faru ba abu kaza ba bai faru ba abu kaza ba bai faru ba kuma ya faru to kaga wannan ya ji ba munafiki ta jan wal murjifuna fil madinati a cikin garin madina da sauran garuruka maka baki daya la nugriyannaka bihim to haqiqa in ba su daina ba haqiqa in Allah wallahi in ba su daina ba la nugriyannaka ya sake rantsuwa la nugriyannaka yace wallahi zan saka ka yayye su kai magani zan zan zan zan tursa saka la nugriyan da zan zan tabular